والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau asabar daren lahadi sha uku ga watan rabi'ul awwal shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da shi daga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na tasa'in da tara yau za mu tashi darasi na ɗari daidai wannan littafi mai albarka umdatul ahkam as-subra ta al-hadith Abdul Gani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi al-Jama'ili rahmatullahi alayhi a wannan masallaci mai albarka na marigayi Alhaji Bashir Usman Tofa Allah ya ji kansa da rahama inda muke cikin kitabul li'an hadisi mai lamba ta 229 daidai za mu tashi dari uku da ashirin da tara. Mali yake alhadisu ta ce wa rai shuru na bada salatu mi'a, hadisi mai lamba ta dari uku da ashirin da tara, ana hadisi aidin al-kudiri radiyallahu anhu qal an karbo daga Abu Sa'id al-Khudri shine Sa'ad bin Malik bin Sinan Allah ya kara masa yadda yake dukira al-adlu li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam an ambaci yin azalu a zamanin annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Shi azulu shi ne mutum ya zo saduwa da iyalinsa ya ki barin maniyi ya sadu da ita. Withdrawal kenan. Ko kuma ya amfani da wani abu zai hana wato maniyin zuwa ga mahaifarta. Ko amkwaroro ko kuma withdrawal. Duk wayannan biyun ana kiransu da suna azulu. domin wata hanya ce ta kin ɗauwa da mutum baya so a ɗauki. Sannan za mu iya ƙara na zamani na uku da ake amfani da shi kamar kalanda mesar shi ma za ga ai wannan duk da shi ba wato ba cutarwa kamar wayancan biyu. Shi wannan kai sai za a hana maniyi zuwa ga mahaifar ɗaya mace shi ne azulu. to an ambaci wannan kalma ta azulu a gaba annabi alaihi salatu wassalam fa qala sai annabi ya ce wani mai yaf'alu zalika ahadukum me yasa ɗayan ku yake yin haka yake yin azulu me yasa walam yaqul fala yaf'al zalika ahadukum amma annabi me yace bai ce kada ɗayan ku ya tsara ba kawai tambaya ne yasa kuke yin fulani me yasa kuke yin azulu fa innahu laysat nafsun makhluqatun annabi yace domin babu wani rai da Allah zai halitta illa Allah khaliquha fa sai Allah ya halitta abun sa ko kai azulu ko ba kai ba shi da malamai ce tattaunawa akan matsalar wanda yana amfani da wato wanda yake yin azulu ko yake amfani da kwaroron roba wajen saduwa da iyalinsa kuma kin ciki kin zai kore wannan kan ya ce ai shi ne da baka za kaza malamai kan suka ce da ita ba domin ga abin da hadisi yake cewa ba wani rai da Allah ya niyyar halitta ba ki sai ya halitta in dai ana samun mu'amala ta jinsiya al'alaƙatun jinsiya tsakanin mata da miji to namiji ya zo ya kore da kama akwai raina hankali a domin wannan abin da kake amfani da shi ba shi da tabbas wani abu ne na bature kuma dalilan da ya sa su laraba suke yin azula a wancan lokacin dalili na farko shi ne saboda a lokacin akwai dama mutum bai da ikon aure amma wani yana da baiwa sai ke zo aura ma ita idan ya aura ma ita ita wannan baiwar duk ƴaƴan da za ta haifa bayinsa ne ba naka ba ne nasa ne shi yanzu shi kake karawa yawa bayin sa wanda za su zama kadarar ta tana da tuwa wannan shine ɗaya daga cikin dalilan da yasa suke yin azumi ko kuma a'a mutum yana da bayi da yawa amma baya so duk su conceiving duka to sai ya zaɓi wasu daga cikin rika yin azumi da su wasu kuma ya kyale su ko kuma tsoron talauci yana ganin samunsa ya yi kaɗan kuma baya so ‘ya'ya su ƙaru ko kuma na uku da suke faɗa suke cewa saboda gaila ɗin nan da muka yi bayani satin da ya wuce shine mace na shayarwa kuma ta ɗauki ki waɗannan su ne dalilai da malamai suke kawowa dalilin da yasa larabawa suke yin azulu a wannan lokacin to hadisin karara ku ga ya nuna mana cewa ba haramun bane amma ka sani cewa babu wata dabara da zaka yi kai dai riko da sababi amma ba wata dabara da zaka yi ka hana Allah ikon kwanan nan naga wani jariri da aka nuno ya riko wannan tsinken implant ya taho da shi amma wannan ya ba zai na tambayi likita ina ji da kawo na tambaya tunda suna bangaren sai ai ba zai yi ba yawa ai dai dai kawai misali a ce yaro ya zo fitowa ya tunkudo shi ko amma a hannu ya riko shi a hannun tsinke a cikin mahaifa kawai dai AI aka yi amfani da ita da aka makala masa a hannu ma'allu shahid ko kuma wanda aka ce wai ya taho da kirsin a hannunsa ita ma na ƙarya ce ya kirsin a cikin ciki zai zauna lafiya ba zai narke ba yawa kawai dai mun gamsu da cewa duk hanyar da mutum zai bi na wajen hana haihuwa ko shakka babu Allah ya yi nufin ta ya samu ta ya samu wannan shine abin da ya kamata mu kiyaye ko ka yadda ko baka yadda ba in dai Allah ya nufin ta ya samu ta ya samu kaga ai Allah madaukakin sarki ka kalla ayoyin musamman masu kin haihuwa dan talauci Allah ya tura wala taqtulu auladakum min imlaqi min imlaqi kun duba da kyau kun tare kuri a ayoyi sai ce nanu narzuqukum wa iyahu wannan sai al'am kenan ko sai ce wala taqtulu auladakum khashyata imlaq kun ga wannan min imlaki sai ce narzuqukum wa iyahu dan kuma kake da imlak sai ce nanu narzuquhum wa iyakum in kai ta dabburi da kyau Allah ya cewa kada ku kace ƴaƴan ku dan talautin da kuke ciki in ba ka so ayoyin su rikice ma yayin da kake tilawa sai daga cikin hanyoyin da ake tadabburi na gane ma'ana kenan Allah ya ce kada ku kashe ƴaƴan ku dan talaucin da kake ciki yanzu kana cikin talauci sai concibi kake wa kai daba wallahi wanda kuma wannan magana mun yi ranar Laraba a wace gaba ce idan mutum ya zubar da ciki ya yi kisan kai malamai suke magana biyu wasu malamai suka ce daga wata hudu inna adakum yujma'u khalqahu fi badani ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu muzugatan sun mai kunu alaqatan misal zalik kowanne kwana 120 wata hudu ke fa yuzaqu fihi ruh shine malamai suka ce na farko suka ce duk dan da ya kai wata hudu aka zubar to an yi laifi musamman idan wato ba ciki ne na Allah da Annabi ba in ku ciki ne na halal aka yi to an yi kisan kai shi za su cewa idan mace ta yi bari kafin wata hudu to jinin cuta ake kiransa ba jinin da za ta fita daga idda ko ta kaba ba wannan shine magana ta farko kuma sun fi yawa masu magana ta biyu suka ce kwana arba'in da biyu wata biyu kenan in tsaye wata biyu aka zubar da ciki an yi kisan kai saboda hadisin muslim da annabi alaihi salatu wasalam ya nuna ana halittar ran mutum sun yana kwana arba'in da biyu in ka tambayi mata za su gaya ma in aka je mace ta yi kwansibi da aka je kanin ana so a tabbatar da daukan juna biyu don Allah idan aka yi tani inda yayi wata biyu ana ganin haɗe na jari to shi ne wannan maganar su su kuma malamai na biyu suke yi idan ba ka so a haihuwa ana yi wa maza ayam dangata sai ka jiya ma ai ba fulanin din ana yi ita tana so ta haihu illar shi ne idan ka zo ka sa banda wasu ma da ake rigingimu kwanaki ina jin wata rigima duk da ban san ingancin ta ba na cewa wani ya yi dabara ya haɗa baki ya je ya sa an tsire wa matarsa mahaifa misali in ka sake ta ba in in in misali in ka mutu ba da ragowar kurutiyar ta yaya yawwa ran laraba aka godin wata takarda shi wani matarsa hudu amma baya so a yau kuma hudu sai ka wani abin sai ka ga zai gawa da hankali kuwa guda hudu zai kawo ya aje kuma baya so a yau shine ba wuce ke to ai kowa ya sai rariya ya san za ta zubda ruwa to wannan shine dalilan da yake sa ma a auro ita kanta baiwa ai Allah ya faɗa a cikin suratul nisa to ai wa man lam yastati aminkum dawlan an yanki al muhsanati al mu'minati fa mimma malakat aymanukum min fatayatikum al mu'minat sai sharadi na farko sai ya zamto idan mutum ba shi da hali shine sharadi na farko ba ka da ikon auro ɗaya to ka ka suka sharadi na farko wallahu a'lamu bi imanikum ba'dukum min ba'd fankihuhunna bi idni alihinna in za ku aure su sai ko aure su da izinin iyayen gidan domin mai bai wani yace bai dawo ba kai ta ba wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf sannan ku ba su ladan sai ta Allah yake shine bil ma'ruf in za a bawa ɗaya dubu goma a wata dubu biyar ko ba alayhin na nisfu ma ala al-muqtarati min al-azabi da aka yi kace to wajen sadaki ba haka za a kalla an sannan aka kara ma sharadi cewa mu sanatin gaira musati hali sannan ka auro kaman biya ba mazinaciya ba wala mutakhidati aqdar sai ce fa idza uhinna fa in atayna bi fahishatin fa alayhim an yusma ala al-muhsanati min al-adab saboda haka sharadin da malamai suke kawowa sai ya zamto kaman miya ce sannan kuma kana da iko amma ka da ikon da zaka aure da sannan zaka aure shi ne magana da ake yanzu kamar yadda wani yanzu yake sai na Umar ya auro ahlul kitabi wai sai na Umar ko wani sai yake to duk musulmi karewa suke kawai yanzu dan kana aiki a yanzu sai ka auro wata ba ma musulma ba ba ma musulma nake magana ba kawai ka je ka auro kirista ka ce ai sai ahlul kitabi wai halatta ba aure baka kyauta ba wallahi za mu ce auren ka yayi amma baka kyauta ba duk musulmin garin nan ga shi nan rubutu sai wannan da ba tabbacin ma za ta musulunta kuma idan ka auro mace da sharadin cewa sai za ki musulunta amma ta raina ba hankali domin ran da ka bata mata rai ba a musuluncin take sai ta je ta fita in kun fara haihuwa kuma a fifty fifty in namiji ne a ce an yadda ya zama musulmi in mace ce da ce ta ce an sa samu wannan sosai kuwa shi sa lokacin da aka yi ta rigingimu a irin su jos ai aka yi ta samun matsaloli to za ka samu a gida ɗaya akwai combination musulmi da kiranta kuma uwansu ɗaya uwansu ɗaya abin wa umma to wannan shi ne mahallu tayi shi ne azulu bai haramta ba amma ba da suka ce da sharadin da yardar matakka idan mutum haka imam maliki yace idan matar ka ce ta aure ya halatta kai mata hujuro wanda sai ka gaya mata amma idan baiwa ce to ba sai ka gaya mata idan ba ta da iko idan baiwar wani ta ya aura ma bai halatta kai mata wujurowar ba sai ka kai wa gidansa domin shi ya kawo ta ne don ya samu mai income in kai ki kuma ka yi man mugunta ko duk wanda ya je shuka so yake ka fito bayan an gama kaka ya siyar da to kai kawo ka aka kawai don ka tara wa ɗaya taimakon da aka yi ba guda ɗaya kawai maimakon kai ta kallon mata a bakin titi da kuma zaman makokin da ba gawa amma aure amma ƴaƴan ba naka bane bayi ne na mai gidan na mai mai wannan baiwa to shine malamai suka ce ma imam malik ya ba da sharadin za a iya yi amma da sharadin da yardan matar duk wanda ya zo ko yi dabara ya ba wa matar da wani abin fulani ba ta sani ba in yi haka ya yi haramci bai kyauta ba domin ana samun wannan kesis akwai baiwa Allah da take tana barci ya taje ta ya bata magani ta dauka maganin farashi da to ke banda abinci ba shi a ciwo komai zai ki ja magani shi kuma dabarar da yake da yaro na kawai ta yi kwanci bil wata ɗaya ne tun da yana harka da magunguna sai ga mata magani sai kawai ta ja kuma ta karɓe ta sai ciki ya zuri to addini bai yarda da wannan ba gaskiya ɗaya daga cikin manufofin aure shine da ra'ayi tazawwaj tazawwajul walud al waluda haka annabi ku aure matan da kuke so kuma ba ta haihuwa sai ake gane mace mai haihuwa lokacin da kaga yan gidansu yayyanta tana da yayye mata duk sun haihu na biyu kuma tana al'ada shikenan ta tsinke Allah za ta haihu wannan shiri to shi ne abin da malai yake gaya mana kaga selfness ba da tazara ga haihuwa wannan halal ne kaulan wahida an haifi yaro yanzu kuna so ya kwari a ba shi gandiya a kuma haifan wani bayan shekara kaza a kuma haihuwa wannan yayi ku zauna kai ne ka ku tattauna in zuwa za a yi gurin likita a sa mata na hannu ko a yi mata allura wanda ya dace da ita ya halatta shi ake kira child sex family plan shine da za a nuno bature ya tsuke da dan keke da yayansa guda biyu sai ya nuna scaling adadin albashinsa wannan ya ce ɗaya biyu kawai zai haifa domin albashinsa kaza ne wannan shine haramun shine family plan amma hutu dan a samu a bada tarbiyya yadda tarbiyya ta lalace a kula da yara ai kaza ai kaza wannan ya halatta amma da niyyar cewa hutawa za a da wannan manufar amma da niyyar cewa ni ni kada ya fice wannan matsala ce wani bawan Allah kwanan nan daga wani rubutu matarsa ta ɗauki lafi baya yayyai da zubar wata take saboda haka aka buga aka rai a kiba mai tsawon rai bane wallahi ko oxygen ya fita yi ba kwana ba ba jima ba sai mutu yan uwansa suka zo suka kore ta daga gidan da suke ana ciki kaga ta ce musu to tana da ciki ba saboda haka dole aka jira ta yi ta yi ko zamfale da ta namiji wannan ta namiji biyu zallabi kowa ya tafiya ba shi gudu shine ata an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wa ata an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum to me za mu kai a karkashin wannan hadisi mun lura da kyau da annabi yace kai ku yi aure ku hayayyafa ba bai na nufin ku yi aure ku hayayyafo ya iska ba yau waɗanda za ku ba wa tarbiyya ba taron masu kwacen waya ba kwanan nan abin da zai baka mamaki kwanan nan wani masu karatu wani bawa Allah ya zo na abu ina gurin zance ya kama sai kawai ya ɗauko ta magana malami ne ba karantarwa yake sai ya ce ka riga ka haifo yara ina ruwanka da shi da su ai ba wata ai ka san da yanzu na ce aka rawa kallawo kana har kanana sai duru sai na ce aka rawa kallawo wannan fata wa bai da kuka ta wayarwa a cikin gari kenan suka ta dariya cewa kawai mutum ya ta haihuwa ba shi kenan dai ka haifa ba ruwanka da yaya sannan na ce masa kana nufin har kanana ba sai sun balaga ba in yaro ya balaga ya kai matakin da ya gama jami'a ba yanzu yanzu maimakon ya zama jobki da ɗaya zai zama jobki ka kun san yanzu gaba ɗaya waɗanda ake fitarwa daga NYSC jobki ka ne ba investors ba ne ba job creators ba ne jobki kullum kowa ne ma aiki shi sa matsalolin mu suka yawa masu ilimin suna nan a zaune ba aiki waɗanda ba su da ilimin kuma suna kwace wayan mutane to waɗanda annabi zai alfahari da su shine waɗanda ko ɗari za ka haifa waɗanda za ka ba wa tarbiyya su ake magana amma ka haifo yaro ba ka da ruwa ba ruwanka da komai nasa kai burinka kawai ai za na faɗi wata magana kwanaki mata suke ta dariya da nake musu karatu a dabar mubarak nake cewa zazzaɓi babban ciwo ne amma mutum yanzu ya koma gida a ce ɗan kana zazzaɓi ya ce ba komai kyale shi zai wari nake zazzaɓi ciwo ne babba domin annabi ya kira zazzaɓi ummu mildam li annahu ya'kulu dama wal lahm zazzaɓi yana cin nama ne da jini yake tuka nace amma ko dan da ya zaba hauke bai damu da kyalen zira zazzaɓi ba ruwan da yake tafiya ya harkar sa saboda yana da incubator a gida in ma sun mutu za a ƙara kyankyasan mawuri yana da injin kyankyasa in ma yaron ya mutu akwai mai kyankyasa sai ya koma a kuma kyankyaso ma wani amma ba karamin ciwo bane annabi zazzabi yayi yawa duniya kwana bakwai sama sama kwana biyar zazzabi yayi zafi saboda haka ciwo ne lallai mu lura ko wanda mala umar ya dade yanzu ya zuwa karatu wata ran mun yi irin wannan karatun a jera cewa da muka fito waje da mala ka ganna nan yace gidanmu mu 61 ne yace na rantse ma da Allah ba dan iska ko ɗaya a yana karfafan magana da ni ba a nan take ba tarbiyya ce kawai za ka ga wannan ka guda ɗaya ne amma diya yi unguwa yawa ɗaya ne kan amma billahi da diya yi kowa ya haura gidan wance ya kwace kaza ya haka shi kadai ne saboda haka tarbiyya ce kuma awon da za ka yi in ka auna yanzu kai ma sai ga kai ne na nawa a gidanku wata gida da guda uku ake yi da ba kai da ba za a same ka ba daya biyun ku na nawa ne kai ai da ai da uku na ake yi kai da wannan karatun bai san yi ba Allah dan kusan na goma muka zo zo da ka ga ya za yi uku uku ake yi ba ya za yi kenan saboda haka musulunci yana da tsari mahaifiyar Fatima bintu Asad mahaifiyar Sayyidina Ali ita tsakanin ƴaƴanta duka shekara goma goma tsakanin ɗalib ɗalibu da ba su hudu ne maza ɗalib Ja'far sai aqilu sai um, ali to tsakanin tazarar su gaba ɗaya sai na ali shine karami shekara goma goma babban ya girmi sai na ali da shekara kusan talatin kenan saboda haka mu fahimta da kyau fulanin ya halatta amma kayyade iyali haramun yawwa shine ke kawowa guda biyu sai ta hadidun nasl wa tanzimun nasl tsarin iyali halal ne amma kayyade iyali haramun domin raina Allah ne kuma ka tambayi ne haihuwa ka gani in mutum aka yi ma haihuwa a gidansa za ka kowa da arzikin da yake zuwa ko akwai abin da baka da shi da aka yayi warka samu saboda kowa da arzikin da yake zuwa kawai ne ka tabbatar kana ba da tarbiyya eh in baka shirya tarbiyya ba to kada kada har sai ran da ka shirya me za mu koya na daya inkaru al-adl bi qasd al-taharruf an khalq al-walad idan mutum yana da niyyar kare halittar da shine taridun nasl wannan to ba yadda da shi ba musulmi irjadun nas ila al-iman bil qadr ana jan hankalin mutane ga shi imani da kaddara wa sukunin nan da nutsuwar zuciya ba ma sha Allahu kana wa malam ya sha alim ya kun duk abin da Allah ya ga dama ya faru sai ya faru kaga wani da ya sai ya sai shi baya so a yau ta budurwai baya sa a wannan da mace ta tashi haruwa sai ta ko ƴan uku ya gama dabarun sa Allah ya ce uku ne za su duk shekarun nan da aka yi sai da aka yi bil over na uku ta'lilul asbab wa adam al-iman bi ta'siriha aw al-i'timadi 'alayha wahda an gane ko wato kore sababi gaba daya da rashin imani da ta'sirin sababi ko dogaro da sababin shi kadai wannan mazhaba ce mazmumiya a wajen da wani yazo ya ajiye rakuminsa taguwarsa ga gura annabi alaihi salatu wasalam ya kiwo ya zauna annabi yace wa kamar wa yace na bawa Allah yace a ko ma ka daure ta ka dogara da Allah wannan shine ko ma ka daure ba zai yi ka ajiye abun hawa kawai ka jo ka ce wa ka bawa ka ce ai na bawa Allah ba haka ake yi ba ka daure ta kula inda masu gaji a gurin ba su babu kuma ka gama daurewa to sai ka ce Allah na bar ma hatta yudhikumullahu alladhi la tati'u wa da'ihu ka ba Allah lafiya kenan to sai ka ka zauna lafiya amma kawai ka bar shi tsakaka ba tawakkali ba ne tawakkuli al hadithu salatuna ba'da salatu mi'a hadisi na 330 an jabi bin abdullahi radiyallahu anhu ba qal jabi bin abdullahi Allah ya kara masa yadda yake kunna na ajiru mun kasance muna yin azalu wal qur'ani yanzu lokacin qur'ani yana sauka eh Qur'ani yana sauka wannan takari kun ga akwai sunna takaririya ai ko ta bangaren Annabi alaihi salatu wasalam dalil approval ai a ba gaban Annabi alaihi salatu wasalam ya shiru to abin ya halatta kenan to aje ta bangaren ubangiji ma kamar yadda ibo da kikin aiki yake faɗa akwai takaririya ta bangaren Allah ba akwai ta bangaren Allah madaukakin sarki ya zanto wani abu an samu ta ƙaririya cewa ya halatta saboda Allah ya yi shiru bai magana a kai ba. Ibn da kikali ya ce akwai dalili kuwa shi ne cikin suratul baqara ai kaga da da aka haramta cewa uhilla lakum laylatul siyam rafatu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun sai ne gaba alima Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum takririyin kenan da ɗabi'a yadda take idan mutum ya je in azumi ya kama in dai ya sake bayan an sha ruwa bacci ya kwace shi to zai tsora da azumi kuma ba shi ba iyalinsa ba shi ba iyalinsa saboda haka Allah ya ce to mun gano mun san cewa wasu suna haɗe da kawunan in sun tashi daga wajen sai sun biya bukatun tunda alfitin da ya bullo ba sai Allah yake alima Allah Allah yana sanada annakum annakum kuntum takhtanuna anfusakum kuna ha'inta kawunan to sai Allah yake to daga yanzu fal ana washiruhunna wabtagu ma kataba Allah lakum shine aka halatta musu domin ba za a iya ba aka ce to wanda ba alfakir ne kullo ba mutum ya halatta ya sadar da iyalinsa ko ya yi bacci ya tashi shi ne malamai suka ce kaga ta ƙaririya ce suna yin wani abu yanzu Allah ya zo ya tabbatar da su a kai to ka shi ma wannan suna yin azulu annabi bai fito kai tsaye ya hana ba sannan kala suriya da sauri lau kana shay'an yunha anhu da wani abu ne da za a hana da da hana anhu alquran da qur'ani ya hana mu yin azulu tunda qur'ani bai hana ba kuma annabi na nan da rai domin ga wani abu can suna yi annabi bai ma sani ba Allah ya tura musu asiri to shi ma wannan da haramun ne da an hana azumi wannan shi ne me za mu koya karkashin hadisi abu na ɗaya anna sahabata kanu ya adilu na zaman tanzi wa lam yunzil yunzal bihi shay'un sun kasance sahabbai suna yin azumi lokacin da ake Qur'ani yana sauka kuma Qur'ani bai hana su ba kaga ta arjuna biyu a kasu yana yi zaid bin harisa yana azumi kuma duk dalilai ya nuna haka sayyidina ali bin abi talib yana azumi kusan bai hudu ake lissafowa ni suna azumi saboda haka ya danganta da yadda ka san kanka kana so ka yi tsarin iyali na magani to ku tattauna da iyalinka a je ta yi amma idan withdrawal za a yi lallai ku tattauna ta gamsu domin abin da malamai suke nuna malaman alaƙatin jinsiya da suke rubutu shine rashin yadda mace yana cutar da kwakwalwarta da tunaninta saboda haka ba daidai bane in dai ba baiwa ba ce kamar yadda muka faɗa kuma ga kalanda method da ake yi lokacin ovulation din nan um, um, um, kwanta na miji shi ne yake zuwa ya awa saba'in da biyu na ya mace kuma yake yanki ba awa shi kenan saboda haka an kafa kalanda na sa ba ka ta haihuwa a wannan lokacin da wato a kwana biyu da ovulation da kwana biyu bayan ovulation sai ka kaura cewa jima'i shi kenan in ko ba haka ba kafin ovulation ma mutum ya tadi da iyalinsa to kwansa zai je jira har tsawon awa saba'in da biyu ba zai lalace ba sai ya yi seventy two hours saboda haka a seventy two hours din nan ko bayan kwana biyu da ta fara ovulation domin kwanka yana nan da rai da ya haɗu da da ya haɗu da wannan kwan na ta shi kenan cikin yarda Allah sai ya sa sannan akwai kwayoyi da ake sha akwai wata kwaya da zata wace bala Ibrahim Khalil ya faɗa irin kidney idan ka sha guda kaza to shekara kaza amma dai na taɓa gaya wata da na ji ya faɗa na tutuli take malam na sha na haɗi ya buɗe saboda haka karɓa karɓa ce kawai tunda ba shi ma ba Qur'ani ne ya saukar da cewa shi kaza baya kaza ba gwaji to wannan shi ne to wannan shine abu na farko na biyu iqrarun nabi sallallahu alaihi wasallam lahu annabi ya yi musu ya tabbatar da su akan cewa yin azudu ta yi su kai halal ya daga bakar da a cikin muslim kunna na azudu ala ahli rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya zo a sahihi muslim sabai suna cewa mun kasance muna yin azalu zamanin annabi alaihi salatu wasalam fa balaga zalika nabiyullah sallallahu alaihi wasallam annabi ya samu labari falam yana hana bi hana mu ba na uku ihtimamu sahaba bima yanzilu min alquran yadda sabai suke damuwa da abin da ya sauka na alqur'ani suke muhimmantar da shi da ikamati ahkami wa tadbiqi saboda su tsaida hukunta hukuntansa kuma su tabbata alqur'ani da zaka ji an cewa Abdullahi dan Umar ko sai da Umar ya ce kara goma a bakara ba wai kokari ne bai da shi ba aiki yake da ita duk aya ce ya aiki da ita duk aya to abin da yasa suke jinkiri kenan ba a shiga wani izu goma sai an gama aiki da wannan aya shi sa ne ne kaji Allah ya ce ya ayu allazina amanu in tansurullah ya ayu allazina amanu atiullah to duk sabai sun yi aiki da su duk wata aya da kai ta umarni ko hali duk sun yi aiki da kuma ya ayyuka da jira amanu da su ake domin baka gurin ba kai dan mudabun ilayhi in dai aka ce allazina amanu to da sabai suke dukkan mu gaba ɗaya da gaba ya shiga maka amma su su aka kalla aka ce ya ayyuhal ladina amanu shi ka kaga wanda zai zo ya zage su shi ba baya gurin to shine ma da yace fa innal qur'ana unzil domin qur'ani ya saukar da shi li yahilla al muslimu halalahu dan ya halatta wa musulmi abin da ya halatta wa ya haruma haramahu ya haramta masa abin da yake haram wa yakuna al amru nahi fi hayatihi wa ayyami sannan al amiru nahi zai zama sai ya zama Qur'ani ya zama shine mai umarni kuma mai hari a cikin rayuwarka da kwanakinka da na yau da gobe qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin wata rana Abu Sa'id al-Khudri kamar yadda yake fada a cikin Nasa'i da Abu Dawud ruwaya ce ingantacciya yace wani mutum ya zo gurin Annabi alaihi salatu wassalam yace ina da baiwa yace amma abin da nake ba na so ta haihu sai nake yi mata azulu eh nake mata azulu duk da cewa wa ana guri ma yi da rabi ina san ɗan abin da maza suke so sai yace amma bai hudawa suna iya cewa ita wato yin ajiru binne ‘ya'ya ne ƙarami alma'udar zubura suke cewa binne ‘ya'ya ne ƙaramin binne ‘ya'ya da Allah yake wa idan ma'udatu to ina bi ai idan bai ko idan za a tambayi wanda aka binne da ranka rana biya ba a ce me kika ya ka kace ya riko wanda ya je binne ta da rage sai a tambaye shi ya Allah ba ban san me ne ba domin a lokacin suna binne ‘ya'ya ne da rai mutum zai wai yarinya ta fara wayo ta fara ba san da zuwa ya dauke ta je wurga ta ari da bi da zuwa Abdullahi bin Mugaffar kafin ya mutulun da yace yayi wannan in ya tuno ya ta kuka kafin ya mutulun da ne duk da cewa Islamu ya dubbu ma kaulau to sai take cewa ayyin azalu binne ya haya ne karami sai annabi yace kada ba yahud yace yahuda ƙarya take لو أراد الله أن يخلقه لم يستطيع أن تصرفه da Allah yana nufin idan Allah yana nufin halittar da ba wani wanda ya isa ya hana ɗan zuwa ko bai za a ga a gama allurar a gama maganin kuma juna biyu ya samu ka tambayi wanda suke harkar gaini za su gaya ba an sa samu wannan la tu'addu wa la tu'addu domin wanda zai halittar ya ce a yi shi kuma kulka ya kulle shi ne sai da ya ba da amsa cewa ai duk wanda ya tsallake wasu marati yace ba a kiran abin da ya faru da wannan dan ko wannan halittar binne ta yace ai matakai ne guda bakwai Allah ya faɗa a suratul suratul suratul mu'minun wa laqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشاناه خلقا اخر وتبارك الله احسن الخالقين kaga ai martaba ta farko Allah ce wa ai mun hadisi kan adam min sulalatin min tin daga yunku ne ana magana ta annabi adam sannan sai Allah ya ce thumma ja'alnahu nutfatan ko fi qararin makin sannan muka sanya shi zama dugon mani a guri matabbaci amintacce shine cikin bai ba sannan sai yake sun makalaka nan nutufa ta alaƙata sannan sai muka halittu wannan tukun mani ya koma gudan jini sun makalaka nan alaƙata mutukatar sannan wannan gudan jinin ya koma tsoka sai na biyar sun maka tauna ne ko sun maka tauna ko na tsallake eh thumma khalaqana al-mudghata idama sannan muka maida wannan tsokar ta koma kashi sai Allah yake fa ka taunan idama lahma sannan ishi kuma kashin na shida sai muka dindige shi da nama sai Allah yake thumma ansha'na hu khalqan akar na bakwai sannan muka tace shi ya zama wata halitta ta musamman sai Allah yake fa tabarakallahu ahsanul khaliqin ma dalla da Allah madaukakin sarki wanda yafi kowa iya halitta to wayannan matakai idan ba a hawo su ba sai na ne yace ba a cewa bunni da dan tugon mani ya zuwa kibar da yake mahaifa ba mauda ta tubara bane annabi ya kayyade yahudawa da wannan magana mahallin jari ya halatta mutum yayi amma da ya dau iyalinsa shi ne kawai kun ga wannan hadisi kenan da yake nuni akan wannan sannan akwai ruwaya jabi da imam muslim ya rawaito yace wani mutum ya zo gurin annabi alaihi salatu wassalam yace ya rasulullah ina da baiwa da ba ne da dalilin da yasa yawanci suke sun bi wa bayi don ba a so maybe suna da yawa ko da ba a so ta haihu ita ke kula da gidan yace to tana kula da gidana kuma ina yin sadaka da ita sadaka shine wanda aka mayar ita ba da jarraba kwana da ita amma zai iya saduwa da ita duk lokacin da yake kamar yadda ya bani da Mariya Ibtiya a ɗakin Hafsa ko Aisha ya zo ya Rasulullah ina saduwa da ita amma ba na so ta yi sai annabi ya ce in jil anha in ki ta to karkai mata azuluma in ka ga dama sai amma baka sani fa inna hu sayatiha ma qaddara laha ko kai mata ajalu abin da Allah ya kaddara ya tsara mata sai ya zo yawa bayan an jima an tsawon lokaci kawai sai ga mutumin da ya dawo ya ce ya rasulullah na ba bai wata dau juna biyu sai annabi ya ce kada akhbartuka annahu sayatiha ma qaddara la ba na ga ma ba nace duk abin da Allah ya tsara za ta yi sai ta yi saboda haka shan magani ko allura ko wani abu da ya kama da wannan ba shi zai hana zuwan da ba yawa to wannan shine a dunkule sai hadisi na gaba hadisi na gaba cewa yi al hadisi al hadi wa talatuna ba'da salatu bi'a hadisi na 30 da 331 shine da hadisin karshen babu ana hadisa an karbo daga Abu Dharr al-Kifari Abu Zar kamar ba mu haɗu da shi ba gaba ɗaya tunda muka fara hadisan nan shine Jundub bin Junada bin Sufyan al-Kifari sahabin Annabi alaihi salatu wassalam yana cikin as-sabiquna al-awwaluna bil Islam domin shine na biyar a shiga musulunci shine na biyar kaga tun ana gidan Arqam ibn Abdul Arqam ya musulunta an ce jahili irin tsakkare kuma ba fari bane kamar abin da bawo shi yake wankan tarwada amma kala rawi ya ce wankan tarwada raina hankali yace duk wanda yace ba wankan tarwada ya raina ba yace daga fari sai baki to saboda haka haka annabi Musa ba ai ba fari bane to saboda haka shine abin da wanda Hausa Hausa ake cewa sarkati zarge shi ke eh to haka yake sannan yana da gemu ne yawa eh suna cewa kasul lihiya gemu ne da shi ne yawan gaske sannan mutum ne mai zuhudu da gasken gaske da gaskiya dan shi a tsarin ga ilimi da yawa ga kuma aiki da ilimin dan tana ce masa qawwalan bil haqqi eh la ta'khudhu lawmata la'i mutum ne ya faɗa gaskiya ba ruwansa da zargin mai zargi duk inda ya san gaskiya duk yawan ku wallahi sai ya faɗa ba ruwansa da kusoji kar kusoji sai ya gaya muku to saboda haka dan kaga yana da wata fahimta shi a ra'ayin Abu Zar Gifari duk wanda yanzu yana da dubu hamsin yau sai shiga da ita gida ta kwana to ya yi haramu sai Allah ya kona shi haka za mu ba za mu ja ba ko a kawo gatin domin aka ce ne dalilin ga yace Allah ya ce wallazina yakni zuna zahaba wal fidda wa la yunfiquna fi sabilillahi fa bashiruhum bi'adabin alim masu koye azurfa da zinari ba sa kishe ba sa ɗebowa su bayar fi sabilillahi sai dai ka ɗiba ka bayar sadaka ka kwana haka eh an yi ka siyo biredin da za a ci da safe da suka yi da ɗan abin da za a ci da safe sauran kuɗin ka raba jama'a in ka kwana da sauran ku kayi haram wata da akwai suka zo suka ce da shi ala gafarta malam wannan fahimta ta ka ba kai kare ka fahimta ka yace shi yana kanta sai na wasu manzo ce ji to bawa Allah da Allah ya hakuri ka koma daji ka koma kai kadai ka zauna amma wannan fahimtar ba za ta yi ba shine ni ma wata nake cewa to ya zaka fita zakka domin a ja ya haulu alaihi haulu sai shekara ta zabuwa ce fita zakka ko to an ce ba za ka ajiye kuɗi ba sai kai ya za ka fita zakka bawan Allah haka kuma ya faru wata rana an fita yaki ana zaune ya ka hango inuwar wani mutum ana cewa iko Allah waye kuma sai yin yazo yana daga nesa nan inuwar ta kawai annabi da ya juya ya kalla sai ya ce kula bazar ko waye waye zama Abu Dharr al-Ghifari ana zuwa yana zuwa kawai ya ga gaji sai annabi ya ce ya mutu wa adahu wa yahya wa adahu wa yub'athu wa adahu zai rayu shi kadai zai mutu shi kadai kuma za a tashi shi kadai to da karshe kuwa rabaza ya koma ta rabaza ya koma ya zauna shi da iyalinsa har sai da lokacin mutuwar sa yayi ya ce wa matarsa idan na mutu a nan ki dauke ni ki kai ni bakin hanya annabi ya ce zan mutu ni kadai zan rayu ni kadai zan mutu ni kadai kuma za a tashi ni kadai ki kai ni bakin hanya za a samu wanda za ki min sallah haka kuma haka ta zo ta ajiye ki a bakin hanya ta Abdullahi bin Umar sun dawo daga aikin haji matarsa ta ce ga wani nan wannan dan uwanku ne ku zo ku yi masalla yana bude fuskar sa ya gani yace sadaka rasulullah suka yi masalla suka binne Abu Dharr Gifari shi ne wanda lokacin da ya tashi musulunta ya turo kanin sa Unai daga kan Gifa yake zo ya duba mar a cikin maka ya ji labarin annabin karshen zamani abin da ya karanta yanzu ya kamata ya bayyana onai ya zo ya rika zagaye a cikin maka ba abin da ya gani sai ga ana tawafi tsarara ana lido ana karta ana shan giya kwana ɗaya biyu uku ya koma ya ce yayan su shi wallahi bai ga wani duk ba mutanen kirki kowa ta fara su domin a lokacin ba a iya bayyana musulunci sai dai a gidan alƙam ake yi ana ake zuwa a ɓoye a yi musulunci shi ne da bai gamsu bai kawo da kansa yana zuwa sai ga abin da kanin sai gaya mara daidai wa daida to tun da ɗabi'arsa da wato kalarta ta sha bambam da sauran kalar larabawa shi dan mutan jiba ne ga irin yadda yake sai na da yazo saboda asali balarabe yana da girmama ba ko da musulunci yazo ya karfafu wannan in ka tambayi iyayen mu da suka je Saudiya tun maka tana gidan kasa za a ga ba dan Saudiya zai fito ya bawo ba haushi gidan da ya zauna wani malamin yana gaya mana cewa 1960 wani abu yace za ka je saboda girmama bako yace musamman ba haushi ya tafi dan Najeriya ya je aikin haji wallahi balarabe zai iya fitowa ya kyale ka sai ka gama kwanakin ka daga baya ne da aka koma yi musu tata ka zo koro ka suke ka nemo hotel ma sai babu amma da haka ce to da ya gani kawai sai ya ce biyo ni a baya to tun da akwai aminci kawai ya bi kina ta tafiya yi dai baki gurin zama a tabi'ar balarabe za ka kwana uku a gidansa aziyabatu salatatu ayyam sai ka kwana uku kana zaune ba tare da ya tambaye ka me yake tafa da kai ba yana baka abinci kawai a kwana na uku ne ya tambaye ka yace baka da dalili zai ce to ara ba mu alheri na yi na Allah kuma sai ka kwana na daya haka na biyu ya kuma fitowa yana ta dudu ba ka'aba sai da ya kuma ganin sa ya kuma biyo shi a kwana na biyu a na uku sai yace da shi da Allah ina da wata bukata amma za ka rufa mun asiri inda Abu Dhar yace ne bukata ka yace annabin karshen zamani na zo tambaya shin ya bayyana yace ai kanin sani da tun tuni ka gaya min da baka kwana biyu a nan ba yace abin da zani zan fito zan tafi gidan yana gidan arkam zan tafi kar ka nuna tare muke domin ka nuna tare muke za a kace ka kowa ya san ni kanin annabi ne kuma musulmi ne ko gani kai na tsaya gyara wani abu ka wuce ni in ka gana tsaya ka yi kamar kana gyara wani abu in ka gana shiga wani gida kai kamar za ka wuce ka da ka shiga haka aka yi ya zo ya shiga gidan ya bi shi yana shiga annabi ya gabatar da shi gura annabi annabi ya baki kalmar shahada yace annabi yace to amma abin da nake so da kai ka koma garin ku kai ta da awaji mun yi karfi sai ka dawo yace a'a da Allah a bani dama ni in bayyana addini aka ce a yace da Allah a taimaka masa sai to je ka ya zo jikin Ka'aba yayi kullu buriya yace ya ma a kira kurai ya ku taron kurai tawa shin kun san cewa na ba da gaskiya da Allah kuwa kuma ba wanda ya tantance abu da wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da masu da zo da karta da yan kwaya kowa ya zo aka rika duka sai da suka tumar da shi aka yi mace na jira Abbas ibn Abdul Muttalib da ya musulunta wa babba Annabi shi ne ya zo ya kwace ya tutture ku an tumar da shi ya kalli fuskar da yace kai wannan mutumin ba ku san dan mutan gibar bane ta garin su muke bi da kasuwancin mu wallahi aka kake shi sai mun jiwo da kayan kasuwanci za ta raba ya zo yana ta yi maka fita ya farfado ya kalli jikin sa ya ajiyar dukiya ya ce ɗaya kenan saura ɗaya wace gari ya dawo suka kuma dukansa aka kuma kwatarsa shi ne ya tattara kayan sa ya tafi gibar da ya dai fara dawa gaba ɗaya rabin garin suka musulunta a hannunsa rabin ma suka ce mun yarda da kai amma so muke da kaje ka sabo falala ta ganin annabi alaihi salatu wasallam mu ma akai mu ka iya cewa duk mutan gibar gaba ɗaya a hannun abu abu dar gibari suka musulunta wannan shine falala abu dar a gurgude bari mu da hadisin yafi cewa bari ku bi sai da Allah wuce sai rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ji annabi kira da abin Allah tabbata a gare shi ya kuli yana cewa laysa wato ne rajuli ni da ali gairi abi duk mutumin da yake yin da'awar wannan mahaifin da ya dingina don wulakanci saboda babansa talaka ne zai zo tire sai sai a gidan family kaza ne wani za a zo ya nuna babansa ya ce gadi gidansa to duk wanda ya canza sunan mahaifi dan rainin mahaifin to sai annabi ya ce wa huwa ya'lamuhu alhali yana sane illa kafara ba sai sai ya kafirta shine fili suke cewa kufurun ni'am kafirce wa ni'ima wa man yada ma laysa lahu duwan da ya dawar abin da wai da shi a je guri kawai a rika dakta kana yawa kana girgida kai kai kuma ba shi dakta ba kai shiga ta malamai a je gurin a dauka malami ne kai shi ma duk wannan duk ya fada duk abin da baka da shi kai shiga wannan gurin to annabi ya ce balaita minna baka cikin tawagar annabi wani ya taba wa maqadahu min an-nar kuma mutun ya tare da kansa gurin zama a wuta wa man da rajulan bil kufri duk wanda yake kiran wani kafiri au da kun ce ya adu wallahi ya maki in Allah wa laysa kadhalik kuma ba haka bane illa ara alai ba sai sai kalmar ta koma kanka ko kafiri ba shi ne yanzu in ka zo ka kalluwa da kace maki in annabi ka kafirta ba wai sai ka ce wa da kafiri bane kawai saboda ya baya yin wani abu da haka sai ka ce ai wani makiyin annabi ne to makiyin annabi aljanna ne shiga wuta zai to idan kalmar ta zo kansa aka gaba haka bane sai ta dawo kansa ai da din da akwai yau majubulan sara'il ko sara'il akwai ranar kin dillan inna rabbaka labil mirsal amma ba da haka ba ai da wasu sun ci da bugudu da yawa suna ta nuna wa mutane sun fi kowa kaunar Allah da Annabi to za a je alkiyama za a ware dan ba zai yiwu kuma kana kile ne kaunar Annabi kuma a ce Annabi ya ce ka za ka ce ko ya ce din ba za a yi ba kuma wai kaunar ka dai Annabi ya ce kar ai ka za ka ce ko ya hana sai mun yi kuma wai masoyin Annabi ne wannan ai ko babanka ne yazo ya ce kan wanda ya shiga gidan nan yanzu ka zo ka ce wallahi sai an shiga kai ba masoyin babanka bane ka raina to ya fil ladhi wa anta tad'umu hubbahu hada la'amri fil qiyas badi'u law kana hubbuka sadiqan la'atahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u shi masoyi ga wanda yake kauna biyayya yake ba in budurwa ta fita a gurin da tana son ka sosai gurin da kuke zaman makokin da ba gawa an kace na bana zuci arabun nan na rantsi da Allah ba za ta kuma biya to Hau wanda muka faɗa daidai Allah ya ba mu dadin sa. Wanda muka yi kuskure Allah mana kusin sarki ya yake mana. Na. Eh, ita ce bai wanda ake saduwa ne. Ita ce baiwa. Wanda ake saduwa ne. In ba a saduwa ne ita ba ta ɗaka ba. Kawai baiwa ce mai aiki gida. Eh, ba ai hausa ce ta ba hausa ce ke cewa ta ɗaka. Saboda yana sa ta a ɗaki ya yi mu'amala aure da ita. Shi ne dalilin. Wallahu a'lam. Alaikum salam. wannan sau a shi wannan ya kamata a wata ta dan mora ta dan sandara amma na uwan gidan ita ai shi ba yi gida za ku ga musulunci da ya kawo hanyar samar da bawa hanya ce kilo amma hanyar yan ta kuma da yawa saboda ba a so wato shi ta zama a karkashin bauta saboda ba shi da wani yanci duk abin da bawa zai samu ko miliyan ɗari zai samu ta uban gidansa shi ne illa ko miliyan ɗari zai samu kana kwance kai ya samu wa shi za ga musulunci yana ta kawo yanzu da ba za mu ce mu ta faɗa hanyoyin da aka ce a yanka baiwa kowa sai ya faɗi wani abu akwai su da yawa wanda yayi kaza to yanka wuya yi wanda yayi kaza yanka wuya yi saboda so ake a rage hakan basari wata rana da bayi suka yawa wani ya je da shi ya abul hasan Alhassan ibn Abi Hassan yace da shi da Allah ya yi mutane hudu ba akan su rika yin tabaji yace to yaki sai da aka dau lokaci wata ran kawai da yanzu ya hudu ba mai kyau mutane suka rika kuka akan yan tabaji ya rika janyo ayoyi fakura kaba ila gidan su aka yin tabaji kusan 85% na bayi aka yin tabaji wanda ya gaba man maganar ne yazo aka raba kallahu kaga abin da muke faɗa kallahu alheri da abin da ya janyo yace yayi abin da yasa ban yi wa'azin a yanta bawa ba yace ni ban yanta ba bari ne sai da Allah ya hore min na yanta tawa sannan na ce ayi shi da jiya ta kira baya cewa ayi abu da yayi shi za ke faɗa in kana da awa duk lokacin da zai zo kawai kai ta magana ya zo kawai dariya ce a daki akwai matsala so ake wa'azi ya zo wa'azin ya zo ya kharuju min al-qalbi wa yasilu ila al-qalbi yawwa to a lokacin ikhlasi kuma yana haifar da wannan yin abu dan Allah zai sa ka ga ka faɗa abu wasu yawa wasu tasiri amma idan dan burga ne ko dan babu kawai ka zama comedy kawai ka zo ka zauna kai ta ba mutane da iya wannan ba wa'azi bane al'amru wal nahyi shine wa'azi kai kuma dan Allah sai Allah ya hore ma abubuwa an gane ko yawa wannan ai na faɗa a wuce kuma yanzu ma zai je faɗo mu akwai malam bello amma abokin karatu kan mu ne an masa aikin koda kusan yan wancan zafin da yana asibiti yanzu an matsan lamu muna ƙara roƙo Allah madaukakin sarki da tsofin sa madaukaka Allah ya baki lafiya mataki ne haka dan ko aure bai ba eh muna roƙo Allah madaukakin sarki ya bashi lafiya ya tashi kafanarsa marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya ko da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu iyayen mu da malaman mu da yan uwan mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka cikin su da gafara masu rai kuma Allah ya kara musu tsawon kwana mai amfani waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin ƴaƴan mu da yan uwan mu da suka kauta hanya Allah ka shirya mu اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين